أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yini na laraba wanda yau wata na rajab iya da kwana goma watan bakwai a cikin jerin girotannin musulunci yau idan lissafi ya tafi a haka to azumi iya ƙasa da kwana hamsin ke Allah ta'ala ya kai mu ramadan da imani da ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da ƙarin wadata hijira yau da shekara 1444 daidai da ɗaya ga watan biyu haka ne ko? miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Ahmadu Kafi bypass a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi a cikin littafin mu na Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na babban malami al'allama al-sheik muhammad bin sari al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a daidai yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna nan dai magana game da sujudu sahau abin da ya shafi kabli da ba'adi a sallah wanda akalla mun yi darasi ya kai hudu zuwa biyar a wannan gaba wacce take da matukar muhimmanci a gun kowane musulmi domin sanin wannan ƙa'idojin shine tsayi da sallah kamar yadda ƙur'ani yake mana ibara iqamatu sala aqimu sala aqimi sala sanin ƙa'idojin sadar shine iqama din ba ka zo kai sallah kullun kamar da sallah kamar al'ada ba a'a ana so ka san me in ya faru da kai za ka yi ƙabli ko ba'adi me za ka gyara me in kai kaza kaza ya faru to wanda kuma haƙƙi ne akan kowane musulmi namiji da mace domin ita sallan nan ita ce farkon abin da za a bincika aikin ka bayan ka mutu idan sallah ta yi daidai to duk ayyuka sun yi daidai idan sallah ta je a gurgunce to ba aikin da zai tare ita sau da ko don wannan ma yi ƙoƙari mu mai da hankalinmu wajen kokarin fahimtar sallah ilmanci Allah ta'ala ya mana jagora za mu tashi a shafi na 187 kuma wannan shine darasinmu na 78 a wannan littafi insha Allah maliki cewa izan sujudu sahwi taratan yakunu qabla salam wa taratan yakunu ba'da salam yace ita sujudu sahwi sujjada ta rabkanuwa ta ƙabli ko ba'adi wani lokacin tana kasancewa a yi ta kafin a yi sallama ita ce ƙabli wani lokacin kuma ana yin ta bayan an yi sallama ita ce ba'adi ya danganta da me ya faru a sallah idan ƙari ne ya faru a sallah ba'adi za a yi sai bayan sallama za a yi idan raggi ne ya faru a sallah to kafin sallan maza a yi ƙabli za a yi ya kunu qabla salam iza naqasa sujudu sahwi bangaren qabli tana faruwa idan mutum yayi naqasu ya rage ya tauyi wani abu a sallah idan sallah ta tawaya ta samu naqasa wani abun bai zo ba to abinda zai cike wancan gurbi shine sujudu qabla salam shine ayi sujjada biyu kafin liman yayi sallama wa yakunu ba'da salam iza zada idan masallaci ya ƙara wani abu a sallah to wannan ƙarin da babu shi kai to abinda zai fidda laifinsa a gun Allah shine kai sujjada da ba'adi wa fi shakki yakunu qabla salam idan kokonto ne shi ma wani lokacin iya kasancewa ayi sujjada kafin sallama idza lam yarjah ila idza lam yurajjih idan har ba a samu tarjihi ba tarjihi mun yi bayanin sa a makon da ya gabata ko mas'ala ta zo ta kokonto karin jayar ko ka kasarin jayar ba to idan kokotun ya zo karin jayar da wani bangare yi ne kayi tarjihi idan kuma baka yi ba shine kayi abin da ba tarjihi ba ne an fahimta wa ya kunu ba'da salam izarar jah idan ka samu tarjihi a shakku to za ka yi su da bayan salam idan kuma kokonto zo ba tarjihi to shi kenan za ka yi albina wa aliniƙi sannan kuma ya ka yi sujada ƙabli kamar kai salam an fahimta nan هذه الصلاه العظيمه اجمالا yace ita wannan sallah mai girma killa fil haqiqa a muna samun tawayar wa'ansu abubuwa a cikinta a haƙiƙanin magana a yanzu sallar ta zo a rubuce a sauƙi daga sama to muna samun kanmu cikin tauye wa'ansu abubuwa a cikin sallah din ba ma yin ta abin da ba mu ya ce 100 bisa 100 ba ma yi amma nas'alullaha muna roƙon Allah an yi amilina bi afwi muna roƙon Allah ya mana mu'amala da afwas inda muka gaza ba da niyya ba ba da ganganci ba Allah ta'ala ya mana afwa killa fi salati naqsun fa hal laha min jabir khariji idan abubuwan da ka yi wanda suke kawo kalan ko wani na kasu a sallah ɗin amma abubuwan ba sa cikin abin da za a musu kamar ko ba ne akwai abubuwan da in ka yi to shari'a ba ta kallafa ma yin kamar ko ba ne ba haka dai za su tafi a haka amma wani kuskure ne ko wani na kasu ne samu a sallah amma ba layin da aka ce kai musu kamar ko ba ne to shine malaki cewa fahal laha min jabirin khariji to idan kai sallama daga sallar ka fita akwai abin da za ka yi kamar ya rufe wancan kuskura an fahimta akwai abin da za ka yi ya zamto wancan kuskuren da ka samu cikin sallar da ba kabilikansa ko ba ali akwai abin da za ka yi bayan sallama ya zamto ya cike wancan gurbin na ƙulu na sai ma da ce da akwai an gane ko a sunanin rawati daga cikin abubuwan da suke tsora sallolin farilla bisa kare da suka yi shi ne akwai sunonin da ake cima sunanin rawat wa'ansu na filfili ne da manzan Allah ya lissafa su a yi ne wanda suna da alaƙa da sallolin farilla sallah ɗaya ce wanda ba ita a cikin layin sunanin rawat amma salloli hudu daga cikin birnin sallan asuba sallan azhar sallan magriba sallan isha sallan la'asar ce ba wata rawati da karkashin ta raka'a biyu su goma sha biyu ne ko manzon Allah ya ce duk wanda yake wannan sallar ayi ne daga asuba zuwa isha'i kana yin wannan nafilfilin ka tara su zama goma sha biyu to a wannan yinin manzon Allah ya ce Allah ya ce za a gina ma gida aljanna an gane ku bana lahu kasran fil janna za a gina masa wani katafarin gida a gidan aljanna wato imani ya da wahala ya jama yanzu ko a ina ne aka ce za a gida ma gida ko mai daki biyu ne a cika kwana kana sallah amma za a baka gida mai daki biyu da Allah anan gun akwai wanda zai kasa yi eh da gudu wallahi ma komin unguwar da kake ganin kai a lungu take a ina take ba ci gaban zamani a ce amma za a baka gida mai akalla two bedroom a gidan da ɗan kaza da ɗan kaza da gida ne an gina amma ana buƙatar ka kwana kana sallah da safa a baka mukullin gidan ni dai zan yi ba san kuma amma ni dai zan yi to amma ku duba gida ba a gombe ba ba ba a kaduna ba ba a abuja ba ba a maka ba ba a madina ba gida aljanna akan abin da duk in ka tara mintuna ba za su kai mintuna goma sha biyar faɗin rahmar Allah da yawa take kuma manzan Allah ne faɗi wannan da bakinsa kuma ƙur'ani ya ce la ya ɗiƙwa ni rawa shi duk abin da ya faɗa babu sarri in dai ka yi da yadda ake yi ɗin da ya ƙi za ka samu amma shi ka samu mutane dubbai ba su iya wani kuma ka je ka wahalar da kanka kan abin da bai kai wannan ba yasa wani malami yake cewa wallahi ya tsaya yayi nazari aikin lada aikin samun aljanna sauki gare shi aikin zunubi ya fi wahala kuma haka ne wallahi aikin zunubi ya fi wahala amma mai imani ne kadai zai samu ganewa ne yanzu ka duba kullum ina buga misali duk ka gama komai tun daga safi asuba har ka yi azahar ka yi la'azar ka yi komai in kasuwa ce ka ji kan magariba ka tashi in ofis ne kan magariba ka tashi in ka zai duk ka gama sai aka ce akwai darasi da ake tsakanin magariba da isha wanda a galabiya in mutum ba gadi ba ne aikinsa ko wani abu ne ko kasuwa cikin gari haka shaguna cikin gari to a galabiya kake 80 cikin 100 sun samu hutu tsakanin magariba ba isha in ma'aikata ne an taso in 'yan kasuwa ne an taso to amma sai aka ce ma duk an yadda akwai uzuri da safi akwai uzuri da azahar akwai uzuri da duk an yadda da wannan to sai aka ɗauki wani lokaci da yake da ƙarancin uzuri a gun yawancin mutane sai malamai suka sa darusa a wani lokaci sun fa malaman ba kusan me uzurinsu a lokacin ba amma sanadiyar al'umma da yawa suna da fursa a wannan lokacin ya suka ce sun yadda su bi abin da agalab ta dauka aka ce ka taho wani gumma masallacin ne zai nemi littafin ya siya ko wani mai neman ladan ya siya ya ce gashi a ajiye a masallaci idan an zo da rasi kowa ya buɗe su a gabe karanta na biyu free of charge za ka yi cikin masallaci ba mai tambayar hukun wanda na ɗaya kuma an ce idan ka shigo masallaci ka yi nafila raka biyu ta nafila ka zauna nan mala da Allah zai ba ga tun da ka zauna ko awa ɗaya za a yi ko awa biyu za a yi ana cewa Allah ya ce annabi ya ce mala'iku ne suke rubuta malala kuma ka fahimci wani abu a addinin ka da baka fahimce shi ba sannan ka tsaya a yi sallar jam'i da kai ta isha'i sannan a yi addu'o'i sannan ka dabi kana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ga haske ga fanka wani kuma har AC lokacin zafi yake kunna in ka gaji dana har kishin gida kake yi kuma haka bane to ba ni labarin stadium idan idan za a yi kallon ban ya cika wannan sharadin akwai gunda za ka je ka samu nutsuwa irin wannan da fanka da iska mai daɗi eh amma fa yi gaba da kudi zaka je kuma ko ka dawo da bakin ciki an an an rinjiya inda kake so ba a samu kuma dole ka so arne tun da yan bol ɗin gombe na tuɗin akwai arna an ce sun biya wa ba kuma dole in wani ya sha bol ka so shi ya kana san naka ka yi abin da allah baya su kuma dole a yi ashar don ba ka rabar stadium da ashar ko bakar magana kuma ka ba da kuɗi kuma ga zunubi to don allah ya zo na ba wahala ba ce wahala ce kuma dole lokacin da suke so za sama ga wani abu dole lokacin da suke so za sama ko bayan azhar ko bayan asar haka lokacin da ya musu in ya so kai duk abin da kake gafa kai kuma kawo wani shagon kasuwa zai rufe ta wani gun aiki ba a sallame ki ba zai yi ƙarya ya taho an bai bidana amma duk gun da ake ce Allah ya ce annabi ya ce akwai wani kaga ta nan kai za a gane aikin zunubi wallahi wahala gare shi wahala gare shi amma mai imani ne kadai ke gane wannan Allah ya ƙara ganar da mu Allah ya ƙara fahimtar da mu ya rabbal alamin sai malai ke cewa wannan sallah mai girma to muna samun abubuwa haka wanda kuma sunna ta dora mu mu yi wani abu a wajen sallah zai iya gyara sallah ko zai iya dora wancan kuskuren da muka yi su ne sunan rawati ana yin biyu kafin asuba hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i idan ka lissafa ya zama raka a goma sha biyu ita azahar ita kaɗai tana guda shida hudu kafin azahar biyu bayan azahar an gani guda shida ke biyu kafin asuba takwas biyu bayan magariba goma biyu bayan isha goma sha biyu to in dai kai wannan ayini manzon Allah ya ce Allah zai gina ma gida aljanna an bai mutan to daga cikin kuma fallasu ta biyu suna zama gyara ga salolinka na farilla abubuwan da kai wanda ba kabli da ba dai a kansu kuma na kasu ne a sallar ba haka aka ce kai ba to sunanin rawatib suna gyara waccan sallar ta ta farilla an bai mutan sai ba lake cewa wa sunanin rawatib isnata ashar raka su sunanin rawatib din nan da ake faɗa rako ini guda goma sha biyu arba'un raka'atin arba'u raka'atin qabla dhuhr ana raka'a hudu kafin sallar azhar wa raka'atan ba'da da rako'i biyu bayan azhar kenan wa raka'atan ba'da al-maghrib rako'i biyu bayan maghriba wa raka'atan ba'da al-isha raka'o'i biyu bayan sallar isha'i wa raka'atani qabla al-fajr raka'o'i biyu kafin kafin sallar asuba an fahimta raka'a goma sha biyu ke amma al-asr amma ita sallar asr fala ratibata laha la qablaha wa la ba'da ita sallar asr ba ta ciki ba a yi kafin da ba a yi bayan ta an fahimta wannan goma sha biyun aƙalla ko don wannan fallar guda biyu ma ai ya kamata kwaɗaita kana yi na farko na? baji ba a su dai wannan sha biyu ake so ka yi idai kuma za ka iya na fifirinka da cikin dare ko lokacin da ka samu dama na ba su da kaidi amma wannan iyakanci su goma sha biyu an fahimta yawa ko don wannan fallolin guda biyu za ka daure kai na farko an ce za ta zamto gyara ga sallolinka na farilla na biyu kuma ga irin fallar da mazan Allah ya faɗa ƙarƙashinta an fahimta sai maliki cewa iza sallaita fi yawmin iza sallaita fi yawmin bana Allahu laka baitan fil janna idan ka sallace su a yini to manzon Allah yace za a gina ma gida a aljanna da'iman la yataghayyar idan kullun kai to kuma kullun din sai an gina ma gida a aljanna shine da'iman la yataghayyar wala yafna kuma abin ba zai kare ba ba irin yanayin ka bari na duniya da kake jin tsoron karewarsa ma inda kumyan fadu ma inda lahi ba abinda ke gun Allah baya karewa an bayyanta baya karewa naka da kake jin tsoron karewar shi amma na Allah baya karewa an bayyanta sai maliki cewa a walaysa fihi khalal wala naqs wa anta kadhalika la tufna idan kullun kai ba za a tauye ma ba don kullun ka yawaita a ce wannan ya yi je ya yi yau kai kara ba shi to kullun in ka yin malin ya ce za a baka ba kan libanus wa an ta ka zalika la tufur in dai ba kai ba ne ka gajiya to ba za a daina baka wannan alkawarin ba in dai ba kai ne ka gajiya ba wala tamru wala tabgi an hiwal kuma kana cikin gidan aljanna ba za ka tsufa ba ba jinya ba za ka nemi canjin wani gida bayan aljanna ba an fahimta innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha Allah ya ce la yabghuna anha iwala kyautar aljanna ce kadai ba za ka so Allah ya musanya ma ba amma in dai duniya ce ba abin da za a baka baka so Allah ya baka wani ba domin haka nan Allah ya duniya ko ba yanda za ka yi in kana ta burin kaza kaza kaza to idan kazan ya faru kuma sai ka sake samu wani burin wani abu duk irin abin da kake ganin mutum a duniya iya cikin ni'ima ko Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi dukiya wallahi akwai abin da yake ran sai yake so Allah ya masa ba mutumin da burin sai cika a duniya babu shi ko a da masallacin da akwai wanda zai ce burin sa ya cika akwai babu shi maza Allah ya yi hadisi wani imamun nau ya fito da shi ya cikin yadda salihi sai ɗan abbasu ya buga wani misali mai ban sha'awa sai ya yi wani layi haka ya yi layi ɗaya biyu a kwanci sai wani layi dogo ya higa da cikinsu an gane ku sai wani layi yake bin dogon amma bai same shi ba sai kuma ya yi wani layi a bayan su iya binsa sai ke cewa wannan layi da ya akwanci haka to ita ce rayuwarka duniya da kake ciki a rayu layin da ya zo ya fice ta shine buri ko ba ka bane sau nawa za ka yi bishin bishin kaza sai bayan ka mutu kaza zai zo ka ga ashe burin ka ma ya wuce rayuwar ba an fahimta nawa ne suke cin alwashin zaɓe da za a yi amma allah ne san dubban mutane za su mutu kafin zaɓa ko ba gaskiya bane yanzu an samu extend an ƙara wa layin banki an ce an ɗan ƙara an sauka muku to kafin lokacin ya shiga wani za su mutu ko ba gaskiya bane to saboda haka ita duniya burin ɗan adam fice duniya da yake fice rayuwarsa yake wanda ga yau zai dinga yanzu fa yan siyasa wanda suka san siyasa ta zama aikinsu har yanzu an daina magana 2023 an gama sai 2027 ake kuma har magana ake yanzu aka har an fara shirye-shirye ai wani in ya gama za mu ture shi wani za a sa abu to ba mamaki ne maganar ba zai maka ya zafin ba zai mutu to kaga ashe burin ka ya haura rayuwar gaba daya ɗayan da yake bin dogon ita ce rayuwar wanda yake bin rayuwar kuma ita ce mutuwa buri ya zankale ya tafi ya haura duniyar gaba daya kuma ga mutuwa tana bin gaba ya kana zuwa iya da'irar duniyar da burin ya tsallake a nan mutuwa za ta ci makwala shi ke nan kuma magana ta ƙare to ita wani duniyar haka take buri ba ya cika ka sauwaƙa wa kanka kawai duk matsayin da ya ba Allah ya baka ci alhamdulillah ya sake ci alhamdulillah ala kulli an ya ka samu nutsuwa amma matukar ka ce sha'awa buri gasa to wallahi ka halaka ka lalace a wannan duniyar in dai wannan abin guda uku za ka sa buri da gasa da sha'awa to ba mamaki halakar ka ce a wannan layi ka haƙura ka tsaya matsayin da Allah ya baka ka dinga yi wa Allah godiya ya sama wadata a zuciyarka shi kenan algina ginan nafs saka mazan Allah yake wadata ita ce Allah ya wadatar da zuciyarka kawai duk abin da ya baka ka gamsu naka ne kuma ka nemi Allah ya samu albarka Allah ta'ala ya tabbaki sai maliki cewa Allah ta'ala ya ce a aljanna ba mutuwa ba tsufa kuma ba za ka buƙaci amma canji ba an gane ko satabaka fihi abadan al'abidin za ku dawwama a wannan gida na aljanna har in Allah ya sa ku shine abadan al'abidin abadan abada ke lokacin da bashi da kashi bashi da iyaka ke sai maliki ce Allahu akbar Allah mai girma kuma Allah mafi girma al'an inda ma turidu an taba ni baitan ya ce kun ga a yanzu nan idan kana so ka gina gida falon ya kamil bina a hufi yau ne ko kamfanin ka ne baka isa ka gama gina na aini ne ba ko zai yi a ce za ka yi gida amma daga yau da safe zuwa yanzu an gama gida sai dai gidan kara za ka yi allah ku yan bukukunan da ake kuma su ma dole a rana ɗaya kam sai ka manta wani abu amma in dai ba wannan gidan bukka ba da wahala ka ce ka kirkiri gida ka yi gagama shi a yau da wahala yi shi ne ma yake cewa a idan in za ka gina gida falon yaktabe bina uku fi yau min wahidin abada ya ce baka isa gama gina wannan gidan ba a yi ni ɗaya ba zai ba za ka iya ba zai yi ba la ya kamin illa fi sana wani sai ya ɗau shekara yana yi au fi sittati shahurin wani sai ya ɗau wata shida yana yi hasbul bina ba'da ta'ab wal ana yanda dai gurgurdan gidan yake ko baya ka sha wahala shine at-ta'ab wal ana wa ana wahala da yarfe gumi duk sai haka ta faru wa mashakil ma'al ummal da kuma ka dinga da matsalolin injiniyoyi da burkiloli an gane ko da masu kaza da masu kaza duk dai bangarorin wani mai wayarin da zai wahalar da shi wani plumber ne wani kaza ne yini mashakilul ummal ku yi hakuri inda masu wannan sana'ar karatu ne zo kanku an gane ko yini mashakil ma al ummal wal muqawwilin wa su fenti wa rushil bina da masu tayin ko tarazo ko interlocking duk dai irin wannan yanayin da ma'aikata daban-daban daban to dole zaka ci karo da wani wani ma alƙawari yake zuwa wani ya baka over estimate wani ya baka estimate din da bai kai ba wani kana can gabana amma ba waya ce ai ya gaza duk da irin wannan abubuwan ga su wa aslaha kaza ka ga nan bai baka ce a rushe a sake kaza wa hatil bilad al fulani ka ce irin kaza fenti kaza kake so ko irin kaza kake so wa hati kaza a zo da kaza dai wa iza buniyal bait idan ka gama gidan duk da wannan mashakin din fa huwa mu'arridu lil kaba to kana nan dole sai kaga wani abu wanda ba ba haka so ya faru ba ko ba gaskiya ba kai ta fama gidan ke zama one in town amma bai shi bai shi karabi wallahi sai kaga wani cika wannan madama ba haka aka yi shi ba da ana bamu labari a shekarun baya a garin na akwai gidajen da ake cewa har zuwa kallon su ake dattawa suna ba da wannan labarin shekara arba'in baya ko talatin da wani abu a ce gidan wani aida duk garin nan ba irinsa can ake zuwa kallon gida to amma yanzu bai ma bai ma abin bai ma isa abin misali an gwan bai isa ba kaga a lokacin amma shine abin da ake alfahari da shi to kowane irin gida ne zai dau wannan matsayi yanzu ka yi ta bincike ga gidan da ya fi kowane gida kayan alatu da kyau da waye wallahi alal akalli ba shi shekara biyu zo sai Allah ya tsoro da wani yi Allah ya haifar da wani wanda zai zuwa wanda ya fi nasa ba maki ayo iya talaka ba maki ayo baya gombe ba maki ayo bahi da abin da zai ci amma nan da shekara biyu sai Allah ya gina shi ya gida fi da ko a garin innahu ala kulli shay'in qadir an bayyana to karkaru da wani gida kana gina gida ka kasa alkhairi ka kasa taimakon yan uwanka ka kasa sauki haƙin iyalinka ka kasa yin alkhairi ka kasa taimakon addini kai burin ka gida to za ka yi gidan kana gama ka mutu ko ba ka gida akwai wani bawan Allah ne kai shekara ɗaya da rabi zuwa biyu da mutuwa ɗan kasuwa da iya ta fama da yaje ya dawo yaje ya dawo Allah ya taimaki ya si fili ya fara gini yayi duk abin da zai yi gama gidan iya tariya ko sati biyu a gidan ya mutu amma ya fi shekara biyu a gidan gidan wallahi ko sati biyu a gidan ya mutu kaga in ya tsaya ya ɓata lokacinsa a kan gida bai nemi lahira ba kaga gidan ya bar shi a duniya ke in gida ya hana ya sallar jami in gida ya hana shi mu mahaifa in gida ya hana shi alkhairi to ya dai mutu ya bar gidan kuma ya tafi rayuwa ta har abadan da ba ta da ƙarshe so da karka yadda wani abu ya sha mace tsakaninka da Allah a duniya karka yadda duk abin da za ka yi biyu bayan bin Allah da makansa in ya cika to fa ni'ima in bai cika ba da ma kai lahira kake nema kawai an bai janna to maliki cewa mu'arradun lil qada wa mu'arradun lil qatri wal inhidam wal ihraq kuma gidan wani lokacin zai samu barazanar rushewa ko ko ko ko gobara suma iza kamula fannihayatul insan fannihaya anil insani yazlan in ma duk gidan ba wannan barazana ba gobara ba komai karshe dai sai ka wuce gabar gidan shine fannihayatu anil insani yazlan karshe dai sai ka wuce gabar gidan wata ran sai ya zama ba naka ya zama gidan wani a cikin magadanka in ma a rigima ta kai rigima wanda ga can gefe su yi sai gidan su magadan araba masu kudin su da bisu gidan ya bar ka ya bar danginka ya bar asalinka ba ka a duniya ba ta tabbas yawa nawa ne wanda an haifi mutane a gidan uba ya haifi yaya bakwai takwas tara goma ki yayi ya rufe gumi ya gina gidan amma ya mutu su ƴaƴan gidan sun kasa mallakar gidan sai dai asiri shi wannan ba za su kirgu ba ba za su kirgu to wannan fa ita ce duniya ba ta da tabbas الدنيا يفنى لا تدور يا يفنى لا تلابق لابق على ba ta da wanzuwa yasa Umar dan Kaddaba wata ran da yaje makabarta yake yin wa'azi ga matattu yake cewa da su a akabaru ma indana labarin da muke tattare da shi mu rayayu da Allah ya rayuwar mu tana gudana ba mu mutu ba sai yake cewa amwalukum qadin qasamat ya kuma tattu da kuke kwanci a nan a faɗa muku cewa wallahi dukiyarku gaba ɗaya arabe ta duk abin da kuka bari ka fata nan su arabe in kuɗi ne a banki an ji an fito da shi in kadara ce an siyar in menene duk dai an haɗa kansu kaf arabe kowa ya gama gabansa ba wata dukiya ta ragu da sunan wani ba wuta ya ce kuma diyaru kuma ƙarisu kinan gidajenku duk an shige gidajen da kai ta wahalar ginin nan wallahi yanzu wani kato ne a cikin abinci kuma sharrin duniya ma wani lokacin ka yi ta tarawa makiyin ka ya zo ci ka tara kudin ka ƙi taimakon yan uwa ka ƙi alheri ka mutu a raba gado a biyawa matarka ta sake kayan ɗaki ta auro wani zo gine na kwana da ita ba a yi haka ne eh ba a yi ne ana yi mana amma ka ƙi taimakon ɗan uwanka da kake uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko danginka duk ka ƙi taimakonsu ka tara kuɗin kawo mutu an raba gada an bata ka san dai ba za ka hana ta yin aure ba kuma wallahi ta sake kayan ɗaki gadon da kwan da katifar da ka mutu a ka ta zama tsohon yayi da kuɗin naka da kake alherin da yi za a siyo katifa sabuwa da gado da komai a auro wani kuma ya zo ya zauna a gida kana can kuma wallahi ba lada sharrin ma kenan ba lada wallahi duk abin da ka bari na gado wallahi babu lada a kansa ka bar dukiya tun daga kasar tabo sama inda ka batta a duniya baka da ladar taka sai ma zunubi ya ka tara ta tukun shi za a tambaye ka ya ka tara ta sai an tambaye ka wallahi amma duk abin da aka yi da ita bayan kama duba ladan kuma kanka wannan ba hadari bane ba hadari ne amma yanzu idan ya rufe kawai da duniya take ina za a samu ina za a tara ta ko'ina haka ake wannan banka-banka ka taran ka mutu a rabawa an su cinye a barka da ake tambaya gabar shi kuma duk abin da suka yi a bayan ka mutu baka da ladan komai wannan shi ne irin haɗarin da ke gaban to malice za ka gama gina gidan da duk da wannan bala'o'in da wannan challenging amma da ƙarfi ya zulu an za ka iya gushewa ka bar gidan lakin ma'al asf ulubuna tuhibul ajila sai mala ce tare da bakin ciki duk da wannan misalan zuciyarmu ta kusan duniya ita ce al'ajila bil'ayi kalla bolti hibbun al'ajila kalla ce bari dai su dai mutanen yau sun fi ƙaunar duniyan nan gata nan duk abin da ake faɗa a kanta duk yadda take ba da wa'azi ta ba da misali amma ba sa ɗaukar izina wata zaruna al'akira sun bar lahira hankalinsu baya kanta ita duniyar nan ba ɗan adam ɗin da ba ta ga bayansa ba a duniya babu in kai fitinanne ne to akwai fitinannin da sun dama ka sun shanye sun tafi ga irin su fir'auna ga irin su abuja in fitina ce a duniya ba wanda yake waɗannan sun tafi ba sa duniya in tarin dukiya ne tsabar dukiya har yanzu baya karuna da aka yi mutum ɗaya mai dukiya baya shi to gashi na shi ma ƙwar'ani ne ke ba mu labarinsa ba don haka ba da ba mu san shi ba in mulki ne baya fir'auna amma babu ba don ƙorani ya faɗa mura mazan shi ba in nagarta ne ga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga sahabbai wanda nagarta ta kai nagarta Allah ke ce radiyallahu anhu maradu'an Allah ya yadda da su Allah ne ke ba da labarin fa ya yadda da su amma yanzu ba kwaɗe a bayan ƙasa yau kai kuma duniya za ta barka ne za ta barka su da ka shirya kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah yace su dai duniya kadai suke so sun sata a gaba suna fama yanzu gashi nan magana ake ta yi ma ba dan dai sun mana wayo ba dan sun tattare kudin kuma sun ce sun ƙara lokaci haka ne haka ne aiko to kaga sun tattare duka agon sun ce sun ƙara lokaci kaga wayo suka yi wannan wallahi wayo ne to duk ba haka ma misali ana ta fargaba ka tara kudi kar ki karba ko ba haka bane banki an sa deadline za a rufe waye an an daina karba an daina karba to kai kana tunan akwai aikin ibada da kai hankalin ke tashi a kansa kana tunan Allah bai karbe shi ba tsakanin mu ga Allah bai baka mutum baya in kudin ne a ki karba da zaka mutu dai gaba su ma ko ba ka bane to amma ka taba yin azumin Ramadan hankalin ya tashi Allah ya karbe ko bai karbe shi ba ka taba yin sallan azhar ko al'asar ka tsaya kana taddura anya azallan Allah ya karba ko bai karba ba amma ga yana hankalin kowa ya canji an canja kuɗi kar a lokaci ba kai banki ba a rufe layi aiki da sauransu kaga tuhibbuna al'ajila duniyar ita muke so mu ga mu gaskiya wani yaushe ka taba zama kai nazarin minti kuma anya ibada nan ta Allah ya karba kuwa anya ka dinga bakin ciki Allah ya karba ko bai karba ba amma ba ruwanka kai kana ganin ma'alan dole za ka yi masa ko dan kai sallah kai don me na yi sallah na don me a ce amma dan ce mutane biyu sun tare muku da hankali ko a Najeriya mutane biyu kawai ka manta da zaman kabari ka manta da nakir wankaran da nakir duk ka manta da su ganin mala'ika ɗaya ji sai ka manta duk abin da ke duniya gaba ɗaya sa duk abin da kai a duniya ko shekara ka ɗari a ran da ka ga mala'ika za ka manta gobe to amma ba ka tuna wannan ba na tuna wannan kawai tunanin mu wannan duniyar Allah ta'ala ya sauka maliki cewa fa yuhafiz alaiha yaqub iya baka shawara ka kiyaye sallah ka rubuta duniya kaji ko wa idza fatatka allati qabla salati fa sallaha ba'da salah idan har daga cikin rawatib ɗin da ake bayan kafin sallah ta kubuce ma to an baka dama ka sallace ta ma bayan sallah idan misali wani abu ya saba kai kafin magariba ba ta afi wani kafin azahar to an baka dama bayan azahar ɗin kai shirin ajeri an baka wani dama idan wani abu ya saba kai ta kafin asuba ba ana sallar asuba ka tayi kai an baka wani dama ni abin da ya ce idan ta kubuce ma wanda ake kafin sallar to an baka dama ka sallace da bayan sallar لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب ya tabbata manzon Allah ya ce ya iya rama rawati in wata ta kubuce masa iya rama sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin bukhari kamar yanda yake cikin muslim fahimtu hazihi isnata ashara raka waɗannan sune rako'i guda 12 ja'alaha Allah azza wa jalla tabi'atan li hadhihi al-fariida da fara'id Allah ya sanya su suna bin waɗannan farillan a yi sha biyun nan su bi bayan waɗannan farila liyak mula bihan naƙas domin da su waɗannan rako'in na nawarrawatif ɗin za a ciki naƙasun tsallolinka na farilla wanda ba ƙabili ko ba dai a kansu an fahimta fa'innal fara'id ya kunu fi hakalal wa naƙas tsallolinmu na farilla suna fuskantar barazanar naƙasu da tawayen wani abu an gane ko musamman a wasu masallatan da tsalloli suke shan wahala a yi sallan farila raka hudu a makasa da minti uku kaga ai akwai kalal akwai nakas dole an tauye wa an samu ban da yawa wa hadhihi rawatib takmuluha to irin nakasun da aka samu na kuskure ba na ganganci ba to waɗannan rawatib din suna cike waɗannan kuzakura wa hiya min rahmatillah wannan kuma iya cikin jin kan Allah zuwa gare mu laula Allah an shar'a lana an nusalli hadhihi rawatib ba don Allah ta'ala ya shar'anta mana ba musallaci waɗannan salloli guda goma sha biyu na rawatib lakanar salatu na bidi'a to da sallolin da muke irin wannan da sun zamto bidi'a ma'ana ba don Allah ne ya ce mi ba da an kai bidi'a ce an fahimta to baka da madogara wa kairu da huda huda rasulullah to manzo Allah ne ya ce mu kaga ba bidi'a bane ke akid hadhihi rawatib male ce ka kula da sosai ka mai da hankali akan waɗannan rawatib an gane ko akir ko kuma mafi ƙarfi daga cikinsu mafi ƙarfi daga cikin rako inan guda goma sha biyu shi ne ce ratibatul fajr ita ce sallan rakatan alfijir da ake kuma rakatan alfijir da yan wa a gida ake so kai ba a masallaci ba idan ka tashi kafin alfijir ya keto to an baka dama ka zauna kai ta istighfari tsakanin tashin ka in dai kasa da minti 30 ne to abinda aka fi so ka dinga istighfari ka wa bil ashari hum yastaghfirun so bayan Allah dab da ketuwan alfijir istighfari su ka tsananta istighfari a wannan lokaci to alfijir iya ketowa ana kiran sallah to sai ka tashi in akwai bukatar ka jaddada alwala ka jaddada in ba bukata ana kiran sallah masallacin da za ka yi sallah tuta shi ka yi raka a biyu a gida ita ce rakata da fijir a gida ake yi na na aisha ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam takaita su yake kuma baya tsawaita karatu a cikinsu don wata rama tana cewa ni ban sani bayan fatiha ko iya ɗora wani abu aka don domin takaita su yake yi to idan ya yi wannan rakata da fijir a gida sai ta masallaci haka yake idan ka zo masallaci liman bai zo ba to an baka dama ka yi tahiyatul masjid sai kai raka'a biyu ta gaiso masallaci ka zauna ka dinga abin da ya sawa kuma neman ya zo a yi sallah shikenan magana ta kai an bayyana wannan to raka'a ta lalfijiri wanda tafi farla da lada ka yi ta a gida sannan ka tawo masallaci to maliki cewa wanda tafi karfi cikin waɗannan duka ita ce ratibatul fajr fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuhafizu alaiha hadran wa safran manzan Allah iya kiyaye rakatanil fijiri a sha'anin tafiya da zaman gida ko tafiya manzan Allah ya baya bar rakatanil fijiri kun ga farillar ma an ce kai biyu a mai hudu to amma domin girmanta da karfinta manzan Allah baya barinta a cikin sha'anin tafiya amma ratibatu zuhri wal maghrib wal isha fa kana la yusalliha fi safar amma ratib na azhar da magriba da isha manzan Allah baya sallatar su a yanayin tafiya sai dai a yanayin zaman gida an fahimta wal afdalu an tusalliyar ratiba fi baitik manzon Allah yake cewa in a abu malik yake cewa mafi falala dai abin da yafi falala waɗannan rawatib ɗin ka sallace su a gidanka ya fi haka ake so an fahimta in kana laka baitun in kana da gida ne kuma kai gwauro ne ko bako shikenan sai ka zo masallacin kai ba wani fa huwa afdal an tusalli fil masjidil haram malai ce yin sallar rawatib a gidanka to ya fi faralla ko da a makbaki a ce za ka sallaci su a ɗakin harami ka yi su a gidanka ya fi lada tun da manzan allan a gida ya yi su sallallahu alaihi wasallam wa kairar huda huda rasulullah kuma in faralla kake nema ba kai manzan allah san faralla ba amma na fila daban ba wannan ba za ka iya zuwa harami kai amma ita dai wannan rawatif din in zai yiwu a gida ake so a yi su in an baka kake kuma an baka dama ka je ka dinga na bilbilin ka harami wannan ba wani auki akan dare ne lokacin walaha ne a bayan azhar ne duk da lokacin da ake san labila an baka dama ka je amma waɗannan wanda aka kidaye su dinnan in dai zai yi da san samu da abin da yafi falla to ka sallace su a gida hatta wa in kana musta'jiran li qawli nabiy sallallahu alaihi wasallama har dai in neman ladan kake in ladan kake so ka samu to ka yi su a gida in ji malam domin manzan Allah ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa as-salatul maktuba yace sallah mafi falla da dan adam zai yi kowane irin mutum ne to a gidansa zai yi ta sai dai in sallar farilla ce an bayyana afdalu salatil mar sallah mafi falla da mutum zai yi ta to fi baitihi kai ta a gidanka sai ce illa a salatul maktuba idan in sallafa lillahi ita ce kadai za ka je jam'i domin iya cikin abin da aka ɗorawa sallafa lillahi da cikin jam'i an fahimta kuma ita raka a tanil fijiri bayan tana cikin rawatin ɗincin da farlolin da suna ta tabbatar a ka akwai wata ruwayar ma da manzan Allah ke cewa afdalu minad duniya wa mafiya ko khairun minad duniya wa mafiya in dai kai wannan raka tanil fijirin to ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta wallazi qala hadhal qawl wanda ya faɗi wannan magana wallazi qala salatun fi masjidi shine yace sallah a masallaci na shi manzon Allah kenan haza yin masallacin sa na garin Madina khairun min alfi salatin fi ma raka'a biyu da zakai a masallacin manzon Allah na Madina to sai ka yi raka'a dubu a wani gunda ba wannan ba sannan ka samu ladar raka'a biyu masallacin mazan Allah na maka an gane ku wannan kun ko a kawulaha ne ku ko a maroko ne Allah ko a karbala ne ko a iraki ne an fahimta to sai ka yi sallah raka'a dubu sannan ka samu ladar mutumin da ya raka'a biyu a ɗaki a masallacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya masu kuɗi kuna asara da ba ku za umara wallahi Allah wallahi in dai kana da kudin baka zuwa umara kana tabka asara wani abin da yafi wannan kuma dadi an ce in kai sallah biyu ta nafila a haramin maka ita kuma 100 za a baka sai mutum yayi sallah raka'a 100 sannan zai kamo ka raka'a biyu a haramin maka a masallacin manzon Allah raka'a 1000 a masallacin Baitul Maqdis raka'a 500 kaga raka'a 1000 na hare mutum ba zai raka'a 1000 ba haka mutu ba za ka raka a dubu wani to amma raka a biyu a haramin maka equivalent to raka a dubu abin da ba wannan ba an gane ku saboda ka masu kuɗi ku daure kuna zuwa umara ko don wannan farlaɗi maza Allah ke cewa alfun alf salatin fi masu yau illa almasjid haram sai dai in masallaci ne mai alfarma na maka an fahimta walihaza kana alaihi salatu wassalam saboda ka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dibiqu muqtada hadha alhadisa amaliyan to wannan hadisin dai fada a aikace ki aiwatar da shi ya fada hadisi amma ya aiwatar da shi a aikace fa kana yusalli as-salata an-nafila fi baiti ya fi kowa sanin falar hasali ma falar ma shi ya fade ta amma kuma a gidansa yake sallar nafila an fahimta musamman rawatib din a gidansa yake ma anna baitihi babu ilal masjidi gidansa ma akwai windo ma na ɗakin na Aisha to iya kallon masallacinsa amma duk da aka baya zagayewa shigo masallacin sai ya ɗakinsa sallallahu alaihi wasallam la ya takallaf fi zihabi lil masjid duk da kusansa da masallacin nasa amma baya yi a masallacin sai ya zauna yi a gidansa lakin ka yi salli fil bait irin waɗannan rawatib din manzon Allah a gidansa yake sallatu su izan iza kunta fi makka idan kana garin makka li adai umara aw hajji za a gabatar da aikin umara ko aikin hajji aw ghairiha ko wani waɗannan an gane ko wa aratta an tatanaffal kuma kake da burin ka je kai nafila fatanaffalu fi baitika afdal min tanaffuli fil masjidil haram to kai nafila a gidanka da aka sauke ka a maka wannan rawatib din an gane ko to tafi farla akan ka je wancan gunda za a baka ladan raka'a biyu a wani gunda sai kai raka'a dubu ɗari da baka lakin idza zahabta il masjid al haram amma idan ka tafi ɗakin Allah masallacin harami za a yi sallan farilla da kai wa sallaita fihi tahiyatul masjid har ka samu dama kai tahiyatul masjid a ciki masalan amsali wa lam yuqimi salah kun ba zo an tsaye da sallah ba fatta fatta a fatazawwid min al masjid al haram haka ne eh fatazawwad min al khair ka ƙara ka ƙara aikin alkhairi ma'ana bayan wannan din bayan tahiyatul masjid an gane ko kuma akwai lokaci liman bai zo ba to kana da maka dinga karawa an gane ko ka dinga karawa li'anna salatu fil masjid haram afdalu min 100000 domin raka'a biyu da zaka yi a masallacin harami na maka to sai tafi falla akan sallah a wani gun da raka'a 100 fi ma adahu gun da ba wannan ba an bayyana wannan kaga yasa wa an sun je dabara suke kafin sallan farilla sai su baro makwancinsu kuma sun yi su ta ware ne su yi rakata ne lafijiri dubu ɗari su dinga yin biyu-biyu kafin liman yanzu dubu ɗari ɗari ɗari ko guda goma kai kankana da miliyan haika zauna ka huta kuma gaskiya ba ne goma ka sake samun wata miliyan haika zauna ka huta masu dubara haka suke yi ko an gama sallar isha'i da kai za ka zauna ka yi na filfilin bayan sallar isha'i in ya tsora ka ita in rawatib ɗin ka zo gida sai ka yi ta an baka wannan damar an fahimta duk wannan damar malamai sun bayar ka kirjaji lokacin sallah ka zo ka dinga na filfili kafin liman ya zo to kowace biyun ka ce assalamu alaikum ya ce ku rubuta mai dubu ɗari kowace biyu ya ce rubuta mai dubu ɗari an fahimta kaga wannan an ka kashe kuɗi ka je kai asara ne ai ba kai asara ba ba ma gun da za ka kashe kuɗin ka samu alkhairin wannan wuri ya fi ka biya wannan siyasa gudunmawa ko wala ya fi amma yanzu wani sai dinga gudunmawa ta banza ma ya dinga siyan motoci iya sai miliyoyi iya ba kuma iya cin zaben su yi fada da shi a nawa aka yi kai mai wahala kamar kawo mutu amma ana rantsar da yi da kai za ku fara fada dama wala ba ta Allah ba ce dama ba ba barin Allah aka yi an fahimci wannan Allah ya samu dace malik ke cewa matsala wata matsala in ji malam هذه الرواتب هل لها صورة معينة تقرأ فيها وأن الرواتب عند مظان لا يكون يتد موسو أقول صورة أينن يدك تزاء كارن تأتي الجواب أمسى مالك شوى سنة الفجر معنى ركع بيون دعك كم يسلق أصباح لها قراءة معينة tana da karatu ayyana ne da manzon Allah ya bayyana ko ayyana haka ake so ai fi rak'atul ula a raka'an farko bayan fatiha qul ya ayyuhal kafirun wa fi rak'ati thaniya bayan fatiha qul huwallahu ahad wadannan su aka fi so ka karanta an fahimta aw fi ar-rak'ati al-ula qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaqub wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ko karanta wannan aya a raka'a ta biyu kuma ka karanta bayan fatiha qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayyana wa bainakum Allah na abuda inda Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun ko karanta wannan ayoyi na bakara ko ka karanta kuliya da kulhuwa duk wanda kai yayi an fahimta a ɗaya bakara ka ɗaya ali imran ahyanan taqra qul ya ayyuhal kafirun wani lokacin sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad wa ahyanan taqra qul amanna wa qul ya ahlal kitabi wani lokacin wa karanta waccan bakara wannan ali imran hadha huwa al afdalu bina'un ala hadhihi al qa'idati allati asharna ilaiha to ka gina rawatib dinka akan wannan tsari shine bi fadala amma in kai ba wannan din ba tayi amma abin da yafi fadala wannan shine bi fadala an fahimta domin haka manzon Allah ya faɗa da bakin sallallahu alaihi wasallam wa hiya anna al ibadat al mutanawwi'a yanbaghi an yaf'ala al insan ala jami'ul wujuh duk ibada da zo manzo Allah ya ce karanta nan a kaza ko ku aikata nan kaza ko nan kaza to abin da yafi fadala kai ma ka yi ta wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan an fahimta shi ne alwarida an rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam amma baƙin rawatib amma sauran rawatib ɗin ba raƙatan lafijiri ba falaisa lahaƙiratun mu'ayyana ba ta da wata karatu ayyananne illa ratibatul maghrib sai dai ta bayan maghrib faqad warada fiha annahu yaqra fiha qul ya ayyuhal kafirun ita ma ta bayan maghribar dai an ce akwai ruwaya manzan Allah kuliya yake karantawa a raka'an farko bayan fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad a raka'atin bayan fatiha kaga da kafin asuba da bayan magariba an samu ruwaya cewa manzan Allah ga irin abin da ke karanta kai ma ka dora su akan wannan din yafi farala kuma yafi dace kuma yafi zama akan sunna Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu gama lafiya Allah ta'ala ya shirye mu da mu da zuriyar mu dora mu a tafarki madaidaici muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin mu Allah kada ya bar mu da dabarun wa ya rabbul alamin Allah ta'ala marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka rade mu da lafiya da imani Allah ka ƙara mana lafiya da imani ya rabbul alamin Allah muna roƙonka abin da ya dame mu ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah dukkan abin da muke tunanin wahalarsa Allah ka mai da shi sauki ya rabbul alamin Allah duk abin da ya taso mana da saninka da ikonka da kaddarawarka Allah ka mai da mana si sauki ya rabbul alamin anta taj'al al-hazana idza sisa sha'sala Allah kai ne kake mai da damuwa idan ka ji da zama sauki Allah duk abin da muke tsoron faruwarsa Allah ka mai da shi alkhairi Allah muna roƙonka ka amshi addu'o'in mu da wanda muke musu addu'a Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka abin da ke gaban wannan ƙasa na siyasa da zabi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka ga cin al'amarin mu Allah karka bar mu da wayan mu da dabarun Allah ka kaddara abin da muke so shi kake so Allah ka kaddara abin da muke kauna shi kake kauna Allah ka kaddara abin da muke so shi ka kaddara wa bawa abin da kake so ka bashi na wannan mukami Allah bayan ka bashi Allah ka masa jagora Allah ka riƙe da hannunsa Allah ka sanya alkhairi ya zo a ƙarƙashin sa ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار duk wanda yazo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabi Allah ta'ala ka sadar rabon mu a ciki Allah ka kiyaye mu daga rudin shedan Allah kada ka haramta mana ladan da ake samu Allah ka sadar rabon mu a ciki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin na'am wa alaikumus salam